muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya sake hada mu a cikin lokaci domin ci gaba da karatu a wannan daura ta littafin alƙawari ya na Sheikh Nasir Sa'di wanda yana gona ita ce halka ta uku halka ta uku bi idinillahi jalla wa ala wanda kuma kasancewa akwai karatu tsakanin magariba da ishayi da malam za su gabatar kenan yau za mu yi halka da yau kuma ba ma ke zama to gobe da sahi ya zama halka uku ko na mutunci haka muna fatan Allah ta'ala ya jagoranci kuma Allah ta'ala ya rufa kamalar mu ya yi da yarda barakallahu fikum
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa bayan mun samu gabatar da karatu a cikin mukaddima kuma mukaddima ta wannan littafin da har yanzu ba mu kai karshen ta ba yanzu muna tunanin mu yi kokari mu kai karshen wannan mukaddima sannan kuma in lokaci ya bada dama mu shiga cikin littafin in kuma lokaci bai bada dama ba sai mu san mun kare da mukaddima gobe idan Allah ya tashe mu lafiya za mu tashi ne a cikin littafin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wanda karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya za mu tashi a baiti na biyar أتكلم أن المنظومة المباركة الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن السعدي ما يتي اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن وبهكذا اعلم فئلي أمرين من علم يعلم علما كسني هديت هديت fi'ili ne wani iri fi'ilu mabu to ya ce ilam ka sani hudita an shirya da kai to yanzu kuma mu karanta littafin ba ko ba haka ba nan fi'ili mazi ne amma uri da bihin du'a fi'ili amri ana nufin talabu alfi'il talaba husulil fi'il haka ne amma yana fita daga asalin ma'anarsa ya baka ma'anoni dai dai dai za su kai ma'ana 30 ana jina da kyau ka koma cikin al-itqan fi ulum al-qur'an na imam suyuti babu al-insha wal khabar zai baka ma'anoni sun kai guda 30 ka koma cikin wani littafi al-muhazzab في علم أصول الفقه المقارن لأستاذ الدكتور عبد الكريم النملة باب الأمر سيكا قول نمبر يعني kenan fi'ili amri asalin sa ba ma'ana guda yake dauka ba yana dauka ma'ana sun kai 30 nawa kan niki to kun ga wannan yana taimaka ma dalibin ilimi waye ma duniyar ilimi ina fata ana fahimta al-amru umurni ya'ti bi ma'ana ta'jiz yana da ta'jiz gajiyarwa akwai lokacin da za a umurce ka amma ba umurni ake nufi ba Allah subhanahu wataala ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu ne fa'atu bi sura ku zo da ni ai fi'li umur fi'li wani iri fi'li ne amri ne ashe Allah yana nufin su zo da sura nan um al'amru lit ta'jiz dan ya ce qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira wagga makkiya ce ita ko bakar madaniya ce to fa atu bi suratul misli ba da nufin haka wallahi ya saba zai mun gane wannan shi yasa daliban ilimi mutun kare masalolin ilimi ba tare da ka'idodin ilimi ba za mu ce mun gane amma ba mu gane to nan hudita fi'li madina amma ba madin ake nufi ba khurujul fi'l an muqtadahu adh-dhahir ko khuruj ma'na al-fi'l an muqtadahu an muqtadahu adh-dhahir an muqtadahu adh-dhahir nan abinda an hudita addu'a ce shi yasa larabawa suna da wani uslubi sai a ce juzita khairan wa kufita sharran wa ut'imta khairan wa zuwishta bikran juzita khairan an saka an saka ma da alkhairi amma da nufin Allah ya saka maka da alkhairi sayyidina abubakar sai mu ce radiyallahu to ai rabbi Allah rufi ni mazini Allah ya yarda da shi amma addu'a ce muke mun gane wannan da kyau shi yasa sha'ir yace inna samanina wa bullightaha lalle shekara 80 wa bullightaha ka kai shekara 80 a'a ina maka roƙon Allah ya saka kai shekara 80 mun gane da kyau yace to hudi tabara yana maka addu'a ne Allah ya shiryar da kai anna afdalal minan mafi falala kenan a'la domin an ce afdal yana da mafi fifiko alminan jam'i na alminna alminna kuma ana nufin ni'ma an gane ko duk da yake kalma ta alminna wani lokaci tana nufin ni'ma wani lokaci tana nufin gori ko gori an gane ko kuma lokaci tana nufin alminna tana nufin alqaf an gane ko idan an ka ce mannal habla qata al habla ana gani ba ya an ka ce manna alaihi ya yi masa ni'ima wa iz taqulu lillazi an'amta alaihi wa iz taqulu lillazi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi kinan dan adam yana iya ma dan adami ni'ima to amma da ni'ima ta Allah da ta dan adam ba dai bane to shi sanan sai an ka ce afdalal minan mafi daraja da ni'ima da Allah yake yi ma dan adam mun gane ko kuma akwai gori ya mununa alaika an aslamu ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha mun ji wannan da kyau to mafifi cikin ni'imomi daban-daban da Allah ya mana ni'imomi masu yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ilmun yuzilu shakka anka wad darar mafificin ni'ima ilimi yuzilu shakka anka domin in muka dibi maratibun ni'am an-ni'am maratib نعم النعم كلها من عند الله لكنها مراتب هناك نعمة الوجود نعمة الأكل نعمة الأمن نعمة الصحة نعمة التربية أنقالكو تو أما أفضل النعم علم إجمالا علمي يزيل الشك زال أبو ياغوشي أزاله ياغوسدشي to sai aka ce yuzilu shi ilimin shi ke gusarwa fi'ili ne muta'addi zala shakku shakkun ya gushe da kansa azala shakka an gusar da shakkun yayi ta'addi bil hamza to wanga muta'addin ilimin da yuzilu shakka zai gusar da shakka an ka gare ka waddaran da kazamta shine addaran yalla wani ya san alwasakh ko ba ka dan bane eh ya ka cewa alwasa wani ya san datti ake nufi amma daren wani bai san ma bai yi daren ba tun da kalimomin larabci ko san larabci ne yana da jarin kalimomi yana da wadata ta kalimomi sai ka iske abu daya yana da kalimomi sun kai goma ashirin talatin arba'in shi yasa akwai wani malami ana kiransa abdurrahman alhamazani abdurrahman alhamazani ya yi wani littafi sunansa al-alfadul kitabiyya al-alfadul kitabiyya littafi ne da ya yi wanda yake canza salon larabawa a abu ɗaya sai kama wato kalima 30 zuwa 40 ya ce laraba suna cewa kaza suna cewa kaza suna cewa kaza shi yasa wani malami sai ya ce da na ga lokacin da wannan malamin zai rubuta wannan littafin da na sa ta kubi da na tsaye haɗo su aka raka Allah ya tsaka haka ya ce to ya bata ɗalibai ya tattaro fa'idodin littattafai masu yasa cikin littafinsa ya hana ma ɗalibai neman wahalar ilimi saboda ya nuna maka fa'idar da ke cikin ilimi suke cin littafin ya ce to wa ya shiful haƙa ilimin da ke gusan da shakka kuma ya yaye maka ko ya bayyana maka alhaqa gaskiya lidil qulubi ga ma'abuta zuciya akwai mutumin da bai da zuciya a'a babu to nan sai ka dauki salo guda biyu in ba ka ce akwai abin da aka shafe ko ka ce akwai abin da ake rufi muna jina domin an ka ce lizil qulubi ai ba mutumin da bai da zuciya ko akwai shi dan adam bai da zuciya ba zai yiwa ba to amma da yace lizil qulubi ko ka ce an shafe wato sifa dan a larabci ana shafe mawsuf wani lokaci ana bi ana shafe sifa to nan yana yiwa ya kasance abin da yake nuhi lizil qulubi al hayya ga waɗanda suke da zuciyoyi masu rayuwa nan rayuwa ta ilmi ake nufi ko lizil qulubil fahima ga masu zukatan da suke fahimta an gane ko ko kuma ya zamanto a'a utlikal qalbu wa urida bihi al-aqlu wal wa'i ana nufin nan al-qulub amma saboda hankali ina yake cikin kokolwa ko cikin zuciya eh hankali cikin zuciya ko cikin kokolwa ah oh oh to ilmi yana cikin zuciya ko yana cikin kokolwa sun zuciya ala ayyati hali waɗanda muna kawo su ne saboda fa'ida ce ilmiya asalin alƙalbu cikin ilmul ishtiqaq da ga muku akwai ilmul ishtiqaq sun kace asalinsa wa ma summiyal insanu illa li nasihi wala alqalbu illa annahu yataqallabu suka ce in ka dibi sunan alƙalbu zuciya saboda yawan jirkitar zuciya ba ta tabbata akan abu guda shi yasa kira ta alƙalbu kawai mutum zai ce eh yanzu kawai ce a'a ce na so ba na so shi na hana to in ba imani ba aka samu da ilimi cikakke kullum zuciya cikin taraddudi take shi aka samu da suna alƙal mun ji wannan da kyau zance mafi inganci hankali yana cikin zuciya ba cikin kwakwalwa ba amma kwakwalwa tana aiki tare da zuciya kamar yadda sauran gaba suke aiki tare da ita me dalilin mu Allah ya ce a falam ya siru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya aqiluna biha kaga Allah bai ce fatakuna lahum azanun ya aqiluna biha domin a ka'idar ilmi a haƙiƙa ana danganta aikin gaba ne zuwa gare ta haƙiƙatan walaqad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun wa lahum adhanun kaga an danganta fiqhu zuwa qalbi haka kuma an danganta al'aqlu zuwa ga kalbi mun ji wannan da kyau abu na biyu ilmi ma na cikin zuciya Allah ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wal fa'tu fi dhafiyya mun ji wannan da kyau to nan mun ka ce ko mu ce li dhil qulubil hayya ko ko أطلق القلب وأريد به العقل لأن لأن محل العقل لأن محل العقل هو القلب ba sai kuma fahimta ba shi hankali tun da cikin zuciya yake sai aka ce zuciyar ana nufin mi ana nufin hankali inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun ay qalbun hayyun mun gane wannan wa yusilu al-abda ila al-matlubi wannan ilimin bayan ya yaye maka shakka da datti datti ma'ana nan datti na shakka ake rufi ko na jahilci kuma ilimin da zai nuna maka hanya ta gaskiya ba ruhu ba sannan kuma amma ba ga kowa ba waɗanda suke da hankali ko suke da zukata masu rayuwa wa yusilu al-abda ila al-matlub ya kai ka zuwa ga abin da kake bukata me muke bukata a aljanna shine babban abin da muke buru duk wata bukata ba ta kai ta aljanna ba to duk ilimin da ba zai kai ka ga aljanna ba an gane ko hanyar aljanna to sunansa hayaniya duk ilimin da ka san muna karatu da mun karanta nahau da sarfu da balaga kafin mu kai ga shari'a da qur'ani da hadisi don su taimaka mana na mu gane alqur'ani da hadisi an gane ko da shari'a dan mu yi aiki da su mu samu aljanna shi yasa imamu shafi'i yace kullul ulumi siwa alqur'anu mushghilatun ko mashghalatun illa alhaditha wa illa alfiqha fi din العلم ما كان فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد فاحرص ككياني على فهمك للقواعد akan fahimtarka da ka'idoji wanda dazu da safe mun tattauna akan muhimmancin ulumul ala da ka'idodi da ilmi ga dalibi cewa za ka fahimci alkur'ani da sunna da fiqhu ba tare da ka san ƙa'idodi na ilimin da aka gina su ba akwai matsala cewa za ka fahimci alkur'ani da sunna ba tare da ka san fahimtar magabata na farko ba akwai matsala domin kana son ka mai da kai yanzu duk fahimtar da aka yi ma waɗancan su su gane yanzu a ce sauka alkur'ani yanzu fiye da shekara 1400 waɗanda ƙur'ani ya sauka a zamaninsu suka yi imani da annabin suka gan shi larabawa ne an gane ko? kuma ƙurin shawon akwai su kuma suka yadda da abin suka yi jihadi don ɗaukaka abin suka yada shi sai bayan mutu sun shekara 1200 ko 1300 sai ka zo a duniya yanzu kan koyi ilimin larabci kan koyi ƙur'ani kan koyi sauran sai ka ce a su su gane ba kai kai ne ka gane kaga akwai matsala duk ilimi na duniya ba wai na addini ba hatta da na duniya za ku ga in an tashi karatun ilimin za a ce maka da ware da ware sun yi ma ilimin kaza hidima ko ilimi ne na tambata har da filosofi baka karanta ta sai an faɗa ma abin da Aflatun ya ce a gaya ma abin da Socrates ya ce a gaya ma abin da Descartes ya ce saboda kai yanzu da ka shigo amma kai ka shiga yanzu kuma ka ce kai kowa ai abin akwai wahala to a faharis ala fahimika lil qawaidi ka kiyaye akan fahimtar ka ga ka'idodi jami'atil masail shawarij waɗanda sun tattaro sun harhado al masail jam'i na mas'ala an gane ko yawa ash-shawarij waɗanda suke ash-sharid asalin ash-sharid shine abin da ya fita bai dawo ba an gane ko shine shurut za ku kama yanzu a ce dabba ta bata a daji idan ta bata ai ba san inda ta yi ba wajen neman ta ai sai yaran raba to shi ne asharid abinda ya fita yaran raba to waɗannan kawai sai su tattaro maka su su haɗe maka su a wuri ɗaya don allah idan aka yi haka an hutar da kai ko ba hutar da kai ba eh an hutar da kai ko yanzu misali kare goma kare mun san kare ko ya ka ɗauko kara guda goma sai aka ce ka zo da su gida da gara mu yi caccan zasaro shi yasa muke cewa an fahimta kamar kara ɗaya biyu uku hudu guda goma sai aka ce ka ɗauko wannan ka kawo gida ka ɗauko wannan ka kawo gida shiga nawa za ka yi goma amma sai aka ba ka tsawo ba sun kira can tsawo a nan igiya yawa saboda ita igiya daban tsawo daban shi tsawo galibi wanda aka yi da kaba ita ko igiya za ku galibi abinda an yi ta ba da kaba aka yi ta ba amma dai bari mu ce igiyar shi da kowa yake fahimta sai aka baka igiya sai ka daure goma nan shiga nawa za ka yi to haka ka'idodi suke ga dalibin ilimi da za ka ce da guda guda za ka je ka ɗauko sai ka wahala amma da za ka ɗaure ka ɗauko shi kenan to haka ka'ida za ta tattaro maka matsaloli masu yawa sai ta haɗa masu a cikin tsari ɗaya idan ka fahimce ta ka fahimce su ya fi kaje kai ta wahala ka ɗauko wannan ka ɗauko wannan ka ɗauko wannan mun fahimta ko to shi ne asharid in an ce asharid fi hankali ashawarid na ina bayani ne akan luga saboda luga tana da muhimmanci ashawarid fa'a'il ne an gane ko kama alkawamil jam'i ne na alkamil alkawa'ib jam'i ne na alka'ib muna fahimta ashawarid jam'i ne na asharida fawa'il fa'a'il to amma sai malamai suka ce asalin wannan jam'i na mata ne ba na maza bane in ka gane shi an ce ma maza fawa'il shin ya halatta alga ko bai halatta ba wanda su malamai suka ce kuskure wanda su malamai suka ce a'a fil aghlab na mata ne amma ana iya amfani da shi a maza shi yasa kawa'ib jam'i ne na ka'ib ka'ib ko mace ce ai ba namiji ba wal qawaidu min an-nisa'i allati la yarjuna nikahan jam'i ne na al-qa'ida ba waccan qa'ida ta ilmi ba mace da ta zauna ba za ta yi aure ba ta kai inda ba ta sha'awar aure kenan qawaid jam'i ne na ni qa'idatu ba al-qa'idu ba to shin namiji shi ma za a cewa jam'in su al-qawaid wadansu malamai suka ce ya halatta an tattauna a wannan mas'ala a wannan matsalar a majma'ar luga alkahir shi yasa in ka ji wani malami ya faɗa karka ce yayi kuskure saboda an tattauna akan wannan matsalar to ash-sharid shine kamar abin da ya fita kenan matsalolin da suka daidaita inji malaman zauri suka wawwatsu suka rarrabu sai a hada su a cikin waɗannan matsalolin mun fahimci wannan kalimar da kyau yace to fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa tartaqi wato asalin shi irtaqa ne an ƙara asalin kalmar da ruqi ne kalma ce khulafiyya ra'un qafun ya'u amma daga baya sai aka ƙara alif da ta'un sai aka ce irtaqa irtaqa asalin shi irtaqaya ifta'ala ya'un ta zo ƙarshe sai aka mai da ta alif mun ji wannan da kyau to kenan da za ka je neman wannan kalima cikin kamunsu dakka ta yi irtaka don babu irtaka a'a ka cire alif da ta'un sai ka koma babi na ra'un ƙafun ya'un can za ka samu ta mun ji wannan da kyau fatar taƙi za ka ɗaukaka shi ne arruƙi walan nu'mina li muqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u nan irtiqa shi ne ɗaukaka fil ilmi amma a cikin ilmi domin idan ka yi ƙoƙari cikin ilmi na za ka samu ɗaukaka a cikin ilmi mana ba ba haka ba idan ka yi ƙoƙari a wajen neman kuɗi tana yawa ka zamanto babban ɗanmi ɗan kasuwa amma ba ka yi ƙoƙari ka zama babban ɗan kasuwa kuma ka zamanto malami sai dai ka je makaranta kuna fahimta ta kenan a abin da ka yi ƙoƙari a can ne za ka samu ɗaukaka khaira murtaƙan mafi alkhairin ɗaukaka domin babu ɗaukaka wadda ta mi ta kai ilmi in kuka dubi yadda Allah yake sifanta masu ilmi kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ba a ba kawo misali ba ba a ba ka amsa ba saboda ba ba ba a bukatar amsa ba a ce hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ba a ce la ba dan an san abu ne wanda duk mai hankali ya san la yastawi afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa dan sai an ce mi la yastawi amma tun da aka ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun aka ce inna ma yatadhakkaru ulul albab يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بيتي درجة واحدة muna ganewa amma ba kowane ilmi ba fa al-ilmun nafi' shi yasa duk cikin hadisi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a kakka roki Allah ilmi kawai ilmi mai amfani domin komai yawan ilmi idan ba zai amfani ba shikenan ya zan halaka mun gane wannan sannan kuma darajar ilmi ta kai inda wato Allah ya ce ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ilmi a ƙara masa ilmi wa qur rabbi zidni ilma kace Allah ka ƙara min ilmi shi yasa Abu Ishaq al-Albayri na san ne kun san shi yace ni ja'alta al-mal fawqa al-ilmi jahlan la amruka fil qadiyyati ma adamta wa bainahuma bi nass al-wahyi بون ستعرفه إذا طاها قرأت جعلت المال فوق العلم جهلا كو ظلما أو تلواية كادوك علمي كادورة شأكن دوكيا أكن كادورة أكن علمي جهلا يتي دون جاهلش إن كما با جاهلش بني تو ظلما ظالم تيك بني مي الجمع بين الروايتين لعمرك في القضية ما عدلت يتي نارا إذا الله بكي عدلش ko ba haka ba yace wa bainahuma tsakankanin su bi nassil wahyi da nassi na wahayi wanda ba shakka a cikin sa baunun ya an ce baun shi akwai bambanci asalin shi wato kamar kace akwai tazara mai nisa yace sata'rifuhu idza taha qara'ata asalin shi sata'rifuhu idza qara'ata taha amma saboda alwazn sai ce idza taha qara'ata tunda qasida shita'iyya ce ba wai shi ko sa abin da yake nufi Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu bai ce ne bi arziki ba tare da kuma cewa arziki ne ba ce amma da aka zo wajen ilmi sace mi فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وقل ربي زدني علما za a nuna maka bambanci ilimi da duki Allah ya taimake mu fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa wa taqtafi subla alladhi qad wufiqa wa taqtafi kabi wato kai koyi bari mu ce asalin shi daga alqafani wanda ake cewa kokuwar kai ko kafa an gane ko ko kiyar kai ban san ko bi kuci ta nan kiya ana cewa kokuwa kun san mun so ayi amfani da kalmomi masu yawa saboda in ba mu kamo can ba mu kamo ne to wannan ƙeyar kai ita ce alƙafa to amma yanzu a larabci ina ba da wannan ne saboda mu fahimci muhimmancin ilimin larabci game da fahimtar shari'a asalin kalima tana iya zamantowa ba ta da ma'ana sunan wani abu amma daga baya sai a yi mata ƙari don ta ba da wata ma'ana kaga alƙafa ita ce ƙeyar kai to idan mutum ya shiga gaba aka bi bayansa sai aka ƙara alif da ta'un sai an ka ce iqtafa kamar yadda ake cewa iqtafal kenan kaga fi'ilin an ciro shi ne daga kokuwa saboda nan take keya to kenan lokacin da mutum ya shiga gaba wanda ya zo bayan shi sai a ce ya bi bayansa amma asalinsa ba ta tabbo bane ma'ana ya bi bayan kiyar kansa wanda kuma bi bayan kiyar kake da yana bi yana bayan ka kuma sai an kai masa fi'ili thumma qaffaina ala atharihi an gane ko to wa taqtafi za ka bi koyi da ko ka bi hanyar subulan lazi qad wuffiqa hanyar wanda an ka datar da shi wa yake datarwa Allah subhanahu ta'ala. malaman har da alqur'ani suke cewa kalima ta tawfiqi a cikin alqur'ani ta zo wuri biyu a cikin alqur'ani katan au bayna da yana wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib a cikin suratu hud ko to na biyu na in aradna illa ihsanan wa tawfiqa a cikin suratul nisa suka ce wagga kalima ta tawfiq nan ɗaya ta zo a cikin alqur'ani mun fahimta ko yawwa taufiki ba to da haka mutum yana son ya samu wato taufik ya aka ce taufiki shine dacewa domin idan Allah bai datar da kai ba ba za ka samu mi ba ba za ka samu dacewa da haka mutum yana fatan a ce ya samu dacewa a cikin al'amura domin rashin dacewa matsala ne za ka iya wahala in baka samu dacewa ba sai ka yi sai ka sha wahala yanzu ne bo za a je mutane a sasu makaranta rana ɗaya a ba wani zai zo na farko wani zo na ƙarshe wancan ya samu dacewa sun bai samu ba bai samu dacewa za ku je kasuwa ku haɗa kasuwa ɗaya a rana ɗaya ko ba haka ba wani sai kaga ya samu cikin shekaru kaɗan ko shekara biyu jarin shi ya yi ƙarfi wani kuma yana har yanzu sai a hankali wannan ya samu dacewa wanda bai samu ba dacewa shi sa kullum kare roƙon Allah dacewa bari roƙon Allah ya baka a'a ka nemi Allah ya datar da kai domin samu daban dacewa daban akwai mutumin da ya samu ilimi amma bai samu dacewa ba a cikin ilimi domin menene idan aka baka ilimi ana fatan ilimin nan yami ya amfane ka duniya da lahira akwai wanda ya tsara ilimin amma ilimin bai amfane shi ba sai zama to ilimi ne nami ilimin duniya kuma idan sanadiyar halakarsa samu ba shi ke nuna dacewa ba dacewa daban samu daban an gane ko kana iya ka samu kaɗan ka dace kana iya ka samu mai yawa ka dace kana yi ka samu kaɗan ba ka dace ba kuma kana zuwa ka samu mai yawa kuma ka dace don haka a rinka neman Allah dacewa dacewa Allah na iya baka abu kaɗan ko mai yawa amma ya datar da kai to ka nemi dacewa ita ce farko wa ma shi yasa annabi shu'aib ya ce wa ma tawfiqi illa billah ba wai fahimta ta da wayona da dabara ta ba da uslubi na tare da cewa annabi shu'aib ana masa laqabi da khatibul anbiya amma ya ce wa ma tawfiqi illa billah mu kuma da mutum yana ganin idan ya zo ya bayani kawai dole ne ba a kafa kai ka musa abin da addawa Allah ya kyauta yace to wa hadhihi qawa'idun nazamtuha waɗannan ka'idodi ne waɗanda na tsara su shi yasa ake kiran waƙe wanda yake da alaka da ilmi ba sha'ir ba annahu ya an ce ash-shi'ru sunan hillahu alaqatun bil 'atifah والنظم له علاقة بالعلم شيء سنك لو كان الشعر شعيرا لأكلته الحمير ولكن الشعر شعور وليس للحمار شعور نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها kaji adalci na malam yace nazamtuha na tsara su amma min kutubi ahli ilmi ba wai kawai ilimi na bane ni da na kirkiro shi duk abin da ke ciki ni ma ɗalibin ilimi ne nayi karatu ga malamai nayi binciken littattafan malamai to daga nan min kutubi ahli ilmi kamar ka ce ma'khuzatun min kutubi ahli ilmi an gane ko dan ka gane ilimi abu ne wanda yake mutasalsil daga littattafan malamai abuta ilmi da samota qad hassantuha ma'ana lissame su ne tabbatar da su abin da kira at-tahsil al-ilmi kuna kira at-tahsil al-ilmi turuq at-tahsil wi karatu akan wannan jazahumul maula azim al-ajr kaje ce jazahu Allah ya sakan ka musu al-maula na arafin Allah ni'mal maula wa ni'mal nasir azim al-ajri Allah ya ba su lada mai girma kun ga abin da ake so kenan idan ka amfana da mutane kada ka yi musu mummunan sakamako yanzu kun ga matsalar da muke fama da ita ku dibi sa'adi babban malami ne na duniya malami ne na sheikh muhammad bin salih al-usaimin dalibin sa ya karantar da shi amma ku dibi shi kanshi yana cewa allah ya sakan kama malamai magabata da alkhairi domin littattafan da kai yi amfani da su ba kai ka rubuta su amma yanzu za ka ga ɗalibin ilimi zai rubuta bincike na jami'a taharruj bahtu taharruj magister doctora kuna ji ko za ku ga malamin da ya masa ishrafi ya masa godiya ya yi ma ɗalibin ilimi wanda ya ba shi shawara an gane ko man a'anahu bi ra'ayin aw kalimatin nafi'a aw tashji'in ya gode ma matarsa ya gode ma ƴaƴansa ya gode waɗanda allazina yani sabaru ala tahammulil mashaqqa ya gode ma iyayensa ya gode ma kowa har ma malaman sai na iya gode musu dauran da ya masa ishrafi da waye da waye amma sai a kare baka ji yayi addu'a ga malaman da ya amfana da masadirkin da suka rubuta ba ka yi amfani da masdar 400-500-600 ka rubuta masters ko dakta ka ƙare ka gode ma mushrif ɗinka amma ba ka gode ma su malaman da suka rubuta wannan littafan ba wallahi al'amur ya haji ila a tattakik dawo mu gaya maka mu gaskiya domin in har muna son wannan ilimin ya yi albarka ya kamata mu ba waɗancan bayan Allah matsayin su su fa da suka yi fa sun yi ne dan al'ummar da za ta zo baya kai ka amfana da ilimin su kuma baka yi musu addu'a ba kuma ka gode mana kusa da kai har da ɗanka ka gode ba ɗanka ta ji ce ya yani wasu shukuru mausulun ila waladayya ɗanka ko ila auladi a masu wadda sun rubuta littafin baka ce wasu shukuru mausulun ilaihim ba ko jazahumullahu khairal jaza ko ghafara Allah lahu gaskiya sun gyara jazahumul maula azim al ajri wal afwa kuma Allah ya sakanka musu da afu ya yafe musu saboda komi iliminka komi ta kawaka za ka yi kuskure wanda na shakka fi shi yasa ɗalibai kan mu rubuta wani malami ya yi kuskure muka kamar wani abin da ne a ɗan adam ne kai ma akwai kurakuran da kake yi da za a nuna maka su wataƙila da sai ka gama na shaɗin ma abin da ne ma a gufranihi kuma Allah ya gafarta musu an gane ko walbirri kalma ta albir tana nufin ɗa'a wani lokaci don ba ana nufin Allah ya musu ɗa'a na ana nufin albir alkhairi Allah ya sadar da alkhairinsa zuwa ga su an gane ko yawa don saboda kalma in ka gama anarta ba za ka fahimce ta ba ka koma masharha ka koma ba malamai kada ka yi cewa a kai albir dai nan yana nufin da'a to bi ake nufi wal birr kuma Allah ya musu da'a ai mustahil ina fata ana fahimta ta kalma ta albir wal lokacin tana nufin kowane abu wanda yake alkhairi to yan uwa a takaicen takaitawa wannan shine abin nan muƙaddima da malam ya kawo abin da ya samu kaɗan yi bayani akan ta muka tsawaita bayani saboda wani lokaci muƙaddima tana da muhimmanci za ta sa ka gane littafin sai ta sauƙaƙa maka abin da zai biyu baya muku ganin muka karanta muƙaddima ɓata lokaci ne shi yasa muƙaddima wani lokaci in baka da tsawo musamman littafin da za a karantar da ɗalibai ya kamata a karanta shi in kuma ba a samu damar karanta shi ba yana da tsawo to a yi talhisin nan ga abin da ta kumsa malam yi muku bayani sai ka gane inda za a amma ɗaliban mu da an ce za a karanta mukaddima da ce kaya Allah ya ke jira mallam mukaddiman nan tana bata lokaci kawai a shiga Allah ya kyauta sai mu je zuwa ga farkon abin nan faslun sai an ka zo da aka ce faslun kun ga wanniyatu shartun lisa'iril amal bi hassalahu wal fasadu lil amal anniyatu niyya shartun sharadina lisa'iril amal ga dukkan ayyuka kalima ta sa'ir wani lokacin tana nufin bangare sa'irun nas bi ma'ana ba'dun nas wani lokacin kuma tana nufin duka don haka nan niyan malam wanniyatu shartun lisa'iril amal ay li jami'il a'mal dan ba ana nufin akwai aikin da za ka yi niyya ba akwai abin da ba za ka yi niyya a shari'a za ka yi za ka yi niyya bi hassalahu kana iya cewa an dangana as-salahu ingancin aiki wal fasadu da bacewar aiki ya baci lil amal wato bi hassalahu wal fasadu lil amal wato bacewar aiki as-salahu wal fasadu lil amal biha at-taqdim wa at-ta'khir dan saboda mi waƙe ne shi yasa bai maka irin wannan larabcin kenan as-salahu ingancin aiki wal fasadu da bacewa lil amali da aiki biha ay manutun biha an jingina shi an dangana shi an rataya shi game da niyya kenan idan niyya ta yi kyau mi aiki yayi kyau idan niyya ba ta yi kyau ba aikin mi sai kyau ba mun fahimta ko yawwa nassoshi suna da yawa game da wannan wannan ka'idar idan muka duba cikin littafi na sharha na Khalid al-Juhani in babbanta ba ya kawo wata ka'ida yace al-qa'idatul ula al-umuru bi maqasidiha unwani ne yayi mata saboda ka fahimce ta ma'ana al-umuru al-amura suna tafiya ne bi maqasidiha da niyoyinsu abu guda zan ɗan ƙara a ƙarƙashin wannan duk cikin alƙur'ani tun daga bakar hannasi babu niyya babu niyya kalima ta niyya akwai ta sai akwai da Allah kawo ba kan mu tashi eh niyya niyya arama babu ba su ne ko mun fahimta ba jam'inta anniyat ko ba kadan bane kamar da cikin hadisi innamal a'malu binniyat ko binniyya riwayat ne akwai su mukhtalifa kakka ji binniyat kace babu binniyat ko ko kace binniyya kace babu to almuhimmu jami'in ta anniyat tunda niyya an kace amma malaman lugu suka ce ana mata jami'i da nawaya sai wadansu malaman lugu suka ce kuskure domin duk abinda ba fa'ila bane wanda yake mushaddad ai ba a yin jami'i shi fa'ala hadiyya هدايا قضية قضايا تهية تهايا سرية سرايا النية برجعة نوايا سكت آه سمع عن العرب والأصل في اللغة السماع haka ya inganta shi na ɗai kenan na biyu duk cikin alkur'ani babu lafazin niyya sai dai akwai kalimomin da suke ba da ma'anar niyya mun gane da kyau kalimar ita kanta ta niyyar ƙarar babu ta amma akwai abin da yake ba da ma'anar tata na farko akwai kalima ta irada wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun man kana yuridu harsa al-akhirati nazid lahu fi harfi nan niyya take nufi mun gane wannan na biyu wani lokaci sai shi amfani da kalma ta al-ikhlas wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din kaga in an tace mi za a tace niyya mun ji wannan da kyau shi yasa kaga wannan da yace wato ai shi a cikin alqur'ani babu zancen niyya sai a ce a ba kalmar niyya babu amma akwai kalmomin da ke bada wannan ma'ana mun ji wannan da kyau ko to niyya kamar yadda malam ya ce cikin wannan sharhi da yake tare da ku mu diba safha ta 16 in ka duba yace anniyatu laha martabatani tana da mataki biyu ihdahuma tamyizu al'adati 'an al'ibada don a bambanta al'ada daga ibada wa dhalika anna as-sawm masalan yace an muka dauki misalin azumi huwa tarku at-ta'ami wash-sharab mutun ya daina cin abinci ya daina shan abin sha wa nahwihima da waninsu ko walakin taratan ya turku insanu adatan wani lokacin mutum zai bar su adatan ba ba haka ba to in mutum ya bar su don al'ada min ghairi niyyati taqarrub ila Allah amma ba tare da niyya kawai ibada zai yi ba fi hada tark a cikin wannan barin da yayi wa taratan yakunu ibada fala budda min at-tamyiz bainahum idan mutum bai ci abinci mutum safi hammare ci niyyar tana ida tana zuciya wa zai iya bambantawa Allah ba wanda san niyyarsa to amma idan baka ci abinci ba tun safe baka da niyyar azumi ko ba haka ba sai zuwa bayan la'asar kuma baka ci abinci ba to zai za ka yi kana iya kai azumi ko za ka yi azumi na ba ka yi niyyarsa akwai wata gara basa kana iya kai ta barci baka ci abinci ba an kai azhar kai ka kai abinda mare ne hakuri mai da shi azumi kawai suka ce to na mai da shi azumi kai muwasala domin azumin saum ana iya muwasala amma azumin farilla sai an kwana da niyya mun gane wannan wannan matsala ce wanda wani lokacin ba an jajirce ba an kawo da lallai to za su abin nan dalibai to sai mu je zuwa ga ka'ida ta biyu sannan abu na biyu afwan tamyizul ibadati ba'dha min ba'd dan wannan yana da muhimmanci an gane ko shine ana iya bamban muhimmancin niyya bayan ta bambanta al'ada da ibada idan na zo zan yi bacci niyya ta kawai zan yi bacci tunda Allah ya halicci dan adam sai yayi bacci babu lada amma nace kai zan yi baccin nan dan in tashi da wuri in samu in yi nafila ko dan in tashi da wuri in samu jam'in sallar asuba ya zan mi ya zan ibada to sannan kuma bambanta ibada da ibada an gane ko yanzu sallar azahar mutum ya zo ya sallar azahar ya ƙari ya yi la'asar ya ƙari a cikin yinsu zahiri da za mu bambanta babu amma niyya ita za ta bambanta tsakanin azahar da la'asar amma a zahiri ba za mu iya gani tun da duk abin da waccan take da shi wacce ita ma tana da shi mun gane wannan ko to sannan kuma za ka bambanta maka tsakanin farilla da sunna lokacin za ka yi sallar farilla niyyarka daban lokacin za ka yi nafila daban mun ji wannan da kyau ko sannan kuma niyya tana da wani abu wanda malamai suke cewa ikhlas kamar ma'ana an ƙara shi me kake nufi domin niyyar akwai niyyar al'amura na duniya kuma akwai tsarkake niyya dan Allah kai bayan na yi yin sallah ta azhar kuma sai na ƙara da cewa zan yi ta ne ba don wata bukata ba don wani ya ganni ko ya yaba ni ko wani ya kushe ni a'a zan yi ne don saboda in nemi yarda Allah mun gane wannan da ke ko to wannan shi ne malamai sun kawo bayanai da dama kan niyya ba na so in tsawaita a kai amma daga ciki shine cewa yana daga cikin abin da zai bambanta mumini da munafiki niyya mumini yana sallah munafiki rami sallah ni zai bambanta su niyya mumini yana faɗar kalmar shahada kafiri yana faɗin kan munafiki yana faɗar ni kalmar shahada amma ni zai bambanta su niyya idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kaga sun faɗi kalmar shahada a zahiri za ta shigar da su a musulunci amma a hakikatan su ba musulmai bane kuffarun fil batil kafirai ne a boye amma musulmai ne ami a bayyana su da sun faɗi kaga biye bambanta kenan kada ka sa tsammanin niyya tana da alaka ne da fiqhu kadai a'a hadda aqida niyya tana da alaka ban sani ko mun fahimta ba domin faɗar kalmar shahada ta shigar da kai cikin musulunci ƙadiyya ce ta aƙida in ta shigar da kai a musulunci in kana yawan maimaita ta sai ta zama to cikin zikiri abinda zai ƙara maka lada ba yau za su shigar da kai cikin musulunci ba kuma yanzu mun fahimta ko to sai mu je zuwa ga baiti na biyu malam yace ad-dinu mabniyun 'ala al-masalih fi jalbiha wad-dar'i lil qaba'ih ba haka ba wannan kuma ka'idar gashi nan in ka diba cikin wancan littafi na Khalid al-Juhani yake cewa ad-dinu mabniyun 'ala dar'il mafasidi wa jalbil masalih an gina addini ne akan mi jawo amfani da tunkuɗe banda wannan shi ne ya tattaro ilmul makasidu shari'a gaba ɗaya duk abin da ya zamanto ɓanna ce to addini ya ce ni a yi nisa da shi a kawar da shi duk abin da ya zamanto alkhairi ne mi addini ya ce a jayo shi shi yasa duk umarnin da ya zo cikin alkur'ani Allah ya ce a yi wani abu ko umarnin da ya zo cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko na wajibi ne ko ba na wajibi ba to abin da yasa aka umurce mu da wannan dan akwai alkhairi karkashin sa duk halin da ya zo cikin alkur'ani mai girma ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to akwai sharri karkashin wannan ko mun gane ko ba mu gane ba shi yasa waɗannan kawa'id za su taimaka ba abinda baka samu nassi karara ba sai ka duba ka gani alkhairi ne ko sharri in alkhairi ne sai ka yi kiyasin sa da ababen da shari'a ta ce in sharri ne sai ka yi kiyasin sa da ababen da shari'a ta hana dan bai yiwa ka ce komai sai an je an ka masa nassi da zai yiwa ba na fata ana fahimta ka eh yanzu nan mutum sai ya ji ya samu ban san ko kuke ce mahura ba anan ba ana cewa hura ko ne sunanta kenan a a wani wuri ana ce mata daka eh in ka je wajen wani ba zan faɗa ba dai kawai ne ce na wani wuri daka ake cewa almuhim hura kenan sai wani zai ce akar maka Allah ya halatta a shahura ni zaka ce da shi zaka ce mai halatta ne ko sai to akar maka Allah akwai ayat inda Allah ka ce ya ayyuhal ladina amanu ishrabu hura babu akwai hadisi babu to kaga ka'idodin su za su taimaka mun alal aqalla za mu gane cewa hura abinci ce alkhairi kenan shan ta ba zai cutar da kai ba za mu hana ba amma za mu iya haramta ma shan hura bi shart idan ya zamanto kana dauke da wani ciwo ko ko huran nan ta yi tsami ko ta yi yami idan ka sha za ta cutar da kai kana da estoma sai mu ce haramun ne gare ka ka sha hura mai yami an gane ko yawwa basha Allah sai malam yace fa in tazahama fa in tazaham adadul masalihi ko ba haka ba yuqaddamul a'la min al masalihi wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna min al mafasidi ijmal yace to yanzu mun san alkhairi jayo shi ake sharri kuma tun kudin shi ake yi haka ne ko ba haka ba to inda fiqhu dama yake wato ilmi na usulul fiqhi da alqawaidul fiqhiyya da fiqhu suke taimaka ma dalibin ilmi akwai ababen da babu nassi karara sai a samu wasu al'amura masu sarkakiya yanzu tazahama adadul masalih yanzu ga maslaha ga maslaha an ce kuma maslaha jawo ta ake yi to maslaha bi sun zo ta zahama sun haɗu ta yadda ba za a iya haɗa ɗaya ba ba za a iya haɗa su ba gaba ɗaya tunda in za a iya haɗa su ai babu matsala a haɗa farilla da nafila babu wani matsala ko in dai za a iya haɗawa to sai suka haɗu ta zaham asalin zahama abu ne yana nuna akwai turmutsitsi amma to yace to ga ka'ida yuqaddamul a'la min al-masalih ko ba ka da bane za a gabatar da al'a'la ina da ya kawo wannan ka'ida ko yace idza istama'at maslahatani gashi da larabci irin wannan maslaha biyu suka haɗu wa ta'azzara al-jam'u bainahuma kuma ba zai yiwa ba a hada su al'amari ya ta'azzara in jama'an bahaushe quddimatil a'la minhuma sai a gabatar da a'la wadda tafi sai a dauke ta misali nazo zan yi nafila sai na iske ana sallar farilla ban yi tahiyatul masjid ba amma kuma na zo da istianta da sallah an yi raka uku azhar saura daya ya zan yi eh farilla zan yi me yasa a ala da gabatarwa dan mu gane ne kawai yuqaddamu al-aad mun fahimta to amma a'lan nan fa ba fahimtar ka ba a fahimtar shari'a ba wa yadda ka fahimta ba yadda shari'a ta fahimci abin babanka ko in ce mahaifinka ya aike ka mahaifiyarka sai ta kira ka ta aike ka a lokaci ɗaya wannan ya aike ka gabas wannan ya aike ka yamma ya za a yi to wanne ne ala eh na mahaifiya ummuka ummuka ummuka haka ne istafaqna ah eh al-abu wal aula ku saurara mu ji nan za a hankalta bai shin duk abin da suka yi umurni da shi shari'a ta yadda da shi domin in ɗaya daga cikinsu ya yi umarni da ma'asiya ɗaya daga cikinsu ya yi umarni da mi da ma'aruf to ma'arufin za a hankalta ba kaga nan me yasa muka rinjaye da wannan akan wannan saboda shari'a na biyu idan suka umurce ka suka neme ka da wani abu akwai lokacin da za a hankalta ma al'a'la ta fuskar shari'a mahaifiyarka tana son jaka biyu tana son ta sai magani ta sha ana gane ni babanka yana bukatar jaka biyu ya sai kiredi na waya ya kira wanne za a yi mahaifinka yana son jaka biyu ya sai magani ya sha mahaifiya tana son jaka biyu ta sai kiredi ta ya waya ko mu ce data wanne za a yi mahaifi saboda nan za a hankalta ma shari'a ta ce a gabatar da wancan akan wancan to amma idan suka umurce ka a lokaci daya kuma duk abin shari'a ta yarda da shi ana gane ni kuma ba za a iya hada su ba kuma wani bai fi wani ba to da mahaifi shine gaba kun san ko me dalili domin kai wajibi ne kai musu biyayya ko ita ko wajibi ne ta yi mijin ta biyayya an gane wannan to wa dhidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna min al-mafasidi to idan ya zaman to ba maslaha bi ne ba shine dudduhu ya zaman to to dan kuma wato barnaci suka hadu to wannan ne za a gabatar sai malam ya kawo misali ko ba haka ba idza ijtama'at mafsadatani واضطر الانسان الى فعل احداهما ارتكب اخفهما ضررا idan banna biyu suka hadu ga abu haramun ga abu makaruhi kuma dole sai an yi daya wanne za a yi makaruhi to yanzu ga abu makaruhi ga abu karuhi sun ka haɗu sai a jibi cikin makaruhin wanne ne fi ƙarfi sai a ɗauki a ala koko abin nan to amma idan haramun da haramun suka haɗu wanne za a yi eh ban ji ba al'adna tun da ɓanna ce an gane ko barna ce to yanzu mutum ne yaji ya yi balaguro sai je a cikin sahara bayan ya je a cikin sahara sai rasa abinci ba abinci zai mutu sai zo iske mushi ko ya mutu ya gyara mushe aikin mushe ne haramu ana nan ana nan yana gyaran mushe sai ga wata akuya amma ta waɗansu mutane ne ba a san masu ita kawo wanne za a yi ka ci mushe ga abu mai rai ba a cin mushe fa sai in babu mai rai wadda za ka iya yankawa ka ci amma kuma ta mutane ci ba ta ka wuce sun gani waɗansu malamai suka ce mushen za ka ci domin shi Allah ya halatta ma kuma shi mushe na Allah ne kuma Allah ya halatta ma kaga magana ta kai wadan suka ce a a zaka ci wannan mai rai ka yanka ko da ba taka bace saboda mi saboda shi mushen asali yana dauke da wadansu cututtuka kenan wancan idan Allah ya baka hali daga baya sai ka biya in baka samu mai akuyar ba sai ka sai wata akuya kai masa sadakar ita ba san kuma fahimta ba saboda wannan an hankalta ma haƙƙin Allah ne wannan kuma an hankalta ma haƙƙin ɗan adam wannan kuma an hankalta ma an haramta ma shi fil asli ka samu wanda an halatta wannan kuma yana cutar da kai shi sa wadansu malamai suka ce can wadansu malamai suka ce can amma na san dai fatawa irin wannan sai in ka shiga cikin wannan hali kai ka san wacce za ka yi aiki da ita fadilatu sheikh ina ganin lokaci ya kai kenan sai a abin da insha Allah dan ya kamata mu dakanta gobe idan Allah ya kaddara za a zo da safe sai a samu aiko da halaka guda uku tun da gobe gobe babu sallan juma'a sai insha Allah ta'ala insha Allah jazakumullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka malam da alheri akan wannan nasahi kayyima da kuma wannan ilimi da muka doka fa'idar irin wa'annan daura ɗan uwa gashi yanzu mana ya yi tambaya guda daya kai tsaye sai aka dare haka ne mai wani suka jina ta wajen mai samu almentin sabani kuma ku saba wa da su haka wani yace suka yance malamai sun saba kawai su yi baki ɗaya su gaya mana mai ta to alhaji shi kanshi aka zo wata masala wata masala za ta taso ta rayuwa a mai tambaya zai ce i ya dawo ya ce a yanzu ba mutum biyu ba shi kaɗai ya yi sabani shi ne amfanin meke suna wa'annan fa'idodi da ire-irensu don saboda suna taimaka mutum a rayuwa yau da gobe su abuwa za su rinka zuwa su auku wanda kamar yadda mala ya faɗa ɗazu a mukaddima mutum ya sanin fa'ida wa'annan ilmuka sai lokacin da wasu abuwa suka zo suka haɗu yanzu ga matsala ta taso ba ta da sai kati wannan a sai mai magani kowace maslaha ce kuma akwai bayanin da na so in yi ƙarin bayani akan maganar mali mana ya bayani akan cewa ita uwa yi mata biyayya da kuma ita ta yi mawa mijinta biyayya haka ne to yanzu mana yana magana ne akan inda ma ba rigima yanzu an ga dama akwai rigimar da in ka dubi wannan hadisin na ummuka ummuka ummuka sannan a na uku ne yace menene yawwa to in aka zo wannan masala ka dubi wannan hadisin kai magana wanda zai ce okay yanzu har ya kai a gidana zaki sa arena ne da kai da uwaka na suke ana samun wannan kuma yanzu kai ne ka zo wurin yin wata biyayya sai ka haifo mata da me da matsala an samu matsala kowa samun ba shi sa akwai abubuwa da dama wanda wani lokaci kamar yadda ya faɗa tun da fari addinin mabni na alal misali fi jarbiha wa dar'i lil mafasili ko lil qaba'i duk abin da yake mafsada ne kana ganin bannan tana zuwa amma sai a kyale na tabbata ba da lokaci ya yi halinsa ba da mala ya karanta mana faɗin Allah ta'ala da yake bayani akan haramcin zagi iyayen giji ko allolin waɗanda suke bautar wani saboda mi fa yasubullah adwan bi ghairi adwan bi ghairi asalin abu halal amma mi zai biyo baya baya kuma ne da amsu to sai aka hana wancan saboda kushewa ne na nuna addinin baya da kyau amma sai aka ce karkai saboda gabanin da za ta iya biyo baya muna fata Allah ta'ala ya sa mu yi wannan muna nan dai akan baitin mu guda hudu ko haka ne a ƙara ko kuma a a tafi a haka ha da su sha hudu aka yi suna kawo suna samuwa gobe
an shirya
a a waɗanda sun harrace ma ita manzo makanta amma menene yanzu dai wancan ne da muka kafa yana gobe da aka zo wannan na fari sai an yi idan aka yi wannan kuma sai zaman to nuna alamu wanda ya kawo sha hudu fa bi hawa ne amma ya ai ya kori kahin mu kare duka ka baiti 40 da nawa bas ka baiti 50 ba idan mutum yana iya yin su in ka duba babu baitin da zai dauka maka minti 15 baka hada ce shi kenan a awa dai kana da baiti nawa baiti hudu a awa daya ko musamman inda zaka tashi kamar irin zuwa karfe 2 da rabi ko zuwa karfe 3 na dare in Allah ya rabaiti sha hudu nan kafin ka ji ladaina a salatu khairu minan nawm dama kai abinda kake khairu minan nawm Allah ya dace ka haddace muna fatan Allah ta'ala ya mai jagora Allah ta'ala ya kara wa rayuwa albarka mana muna godiya Allah ta'ala ya saka da alheri Allah ya sa wannan abu da aka koyar da mu ya zama to sanadiyar tsiran mu ne duniya da kiyama baki daya anan zamu tsaya saboda zamu da dauki hutu kadan sai zaman to insha Allah daga an yi sallar magruba za a gabatar da karatu a wannan lokacin kuma za ku ga malam da ɗaya daga cikin ɗan uwa da suka rako malam su ne za su gabatar da karatun wannan kuma sai meke suna gabatar da su kuma ya taliki shi ne ɗan uwa da ta'ada abubakar na fatan allah ta'ala ya saka da alheri da baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh